من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا تقص جوتان جماد الاولى hijirar maki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka masjid Umar bin Khattab a ci gaba da darasin littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih wanda babban malami a Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn ibn Abdulatif Az-Zabidi ya rubuta wanda yana daga cikin malaman da suka rayu karni na tara hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ci gaba da karatu kitab na 25 shine kitabul hajji kitab na 25 kitabul hajji mala Allah cikin shi da rama ce kitabul hajji littafin da zai mana bayani akan alhajju aka ce alhajju lokatan shine alqasd nufatawa nufatar abu ko nufata abu shi ake ce ma alhajju amma a shari'a shine qasd baitillahi alharami li ada'i manasikil hajji qasr baitullahi al-harami li ada'i marasikil hajj saboda wanda zai nufaci dakin Allah dan kasuwanci dan zumunci dan wani abu kaga ba za a ce mishi ba yaje haji kenan dole sai ya zama to qasr baitullahi al-harami li ada'i marasikil hajj dan ba da ibadu na haji to sai a kira mutum cewa kenan ya je yayi haji amma in ba wannan manufar bace kenan ba za a kira shi ba da sunan kenan ya je yin haji babu jubil hajji wa fadli babu wannan zai bayyana mana wajibcin hajji da kuma dimbin fadalar da take tattare da hajji kenan daga tarjamar baban zamu fahimci cewa hajji wajibi ce daga wajibobi na musulunci bal tana daga cikin arkanin islam kuma ibada mai muhimmanci a musulunci wadda sura su kutumke da kuma cikin alkur'ani suratul hajji kaga wannan kadai ya isa nuna maka muhimmancin hajji da kuma fadalar hajji sannan gurare daban-daban cin ƙur'ani ubangi subhanahu wata'ala ya yi magana a ayoyi mabambanta dangane da ibada ta aikin hajji ɗaya ce daga cikin arkanin islam waɗanda suke guda biyar wanda inkarin hajji yana hudda mutum daga musulunci mutum ya zama to ya inkarin wajibcin hajji saboda tana daga cikin arkanin islam wanda suke guda biyar wata ibada ce wadda take da ɗaɗɗiya kuma kingin abin da aka gado daga annabi ibrahim addini na annabi ibrahim alaihissalam addini na annabi ibrahim alaihissalam kamar yadda allah subhanahu wataala kenan ya bayyana inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila kaga sai da allah subhanahu wataala ya jayo hankalinmu zuwa ga waɗansu muhimman abubuwan da za su zabarar da mu su kwaɗaitar da mu zuwa ga hajji sannan sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya umarce mu da walillahi ala nasi hajjul baiti wa nasafa ilayhi sabila Allah subhanahu wata'ala ya farnanta ma mutane nufata dakin Allah subhanahu wata'ala ga wanda Allah ya hore ma hanya da kuma iko na zuwa kenan wujubul hajji wa fadli da kuma fadlan hajji yana daga fadla hajji kaga dukkanin wanda ya hajji wadda take mabarura to kawai sakamakon shi shine aljanna hajji tana kankare dukkanin kananan zunubai ga baki ɗayan su ta yakan dawowa kamar ranar da aka aihe shi ya samu zazzaga daga wannan sannan kuma tana korewa talauci da sauran fa'idodi masu ɗumbin yawa da fadla na hajji wanda suke ba su musuntuwa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala كان الفضل بن العب... كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل بن عباس يا كسنce yana a kuturi baya na manzo Allah sallallahu aka ce radif shine mutun da zaka goyo shi abin hawa kamar ka goyo mutun bayan moto bayan doki bayan rakumi bayan duk abin da zaka goyo wannan ya nuna halaka ne a musulunci mutum ya ɗauko wani a bayan abin hawa sai dai in dabba mai rai ce to dole ya zamanto an kalli yanayin dabbar kaga ba za ka kuturno mutum ba a dokin da yake jare karami ko kuma raƙumin da yake karami wanda bai iya ba ko jakki to in ku har baya halitta mutum ma su yi tarayya su hau wanda baya iya ba min babu aula kaga bai kamata ba jakki ka ɗora mai kaya masu yawa kuma kai ma ka hau yana nokewa kaga wannan kuskure ko mutum biyu in ba zai iya ɗauka ba haram ne su zamanto sun hau kana al-fadl ibn abbas kana al-fadl ibn al-abbas fadl dan abbas kaga wane ne yake faɗo wannan abdullahi ibn abbas kenan wa yake ba da labari yayin shi yana ba da labarin yayin shi radifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a bayan abin hawan manzo Allah sallallahu wannan yana mana nuna mana tawali'u na maki sallallahu alaihi wasallam tawali'u na maki sallallahu alaihi wasallam ta yanda ya goyo fadl ibn abbas har ma wani malami ya risala da ya tattarar da waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam goyo sama abin hawa kuma duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga ya dauko mutum sama abin hawa to da wahala a sabkafa ce ya isar mai da wani sako kaga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam koyi Abdullah ibn Abbas sai ke cewa ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazullah yahfazuka ihfazullah tajirhu tujahaka annabi sallallahu alaihi wasallam goyi Usama bin Zaid a wannan tahiyyar tahajji mutane biyu dauka sama abin hawan shi mun kuma yau zaka iya samun mutun yana tahiyya a moto ko wajen janaza ko wani guri wani ya dan mishi ishara ya rage mishi hanya ka kama hanya za ka murya da kayanka ga wani nan gurin iya bakin hanya mota yake shira maimakin ka tafi kai kadai ka dauke shi daga bakin iyaka za ka zo kai kadai ka dauki wani kuna hira gwanin daɗi kaga ka taimaka me kuma sannan ka samu abokin tahiya arrakibu shaytanin ka gani warrakiban shaytanan wa thalathatu rakabun mai tahiya dai shaytani ne ka gani saboda komai ai zai iya faruwa kana tahiya kai kai kadai in wani larura ya same ka zai taimaka maka amma in hoda jama'a kaga inda kuka kai ku uku ayari ne to irin wannan kuskure ne ya zamanto mutum ga wani zaka iya dauka Allahumma sai in misali mutumin wanda yake mutahami ne kana tunanin misali ka jahilce yanayin halin shi kuma kana ga tahiya ce za a yi ta daji da koyar rashin aminci wala Allah zaka iya daukar shi dama ya tsaya saboda in ka dauke shi zuwa gaba kenan ya maka wani ta'addanci to kaga wannan kuma kenan kana iya kauce amma in ba nan ba kenan yana nuna mana halarci irdafi kuma taimakawa ne faja'at imra'atun min khas'am sai wata mata ta zo matar ta hoto daga kabila ta khas'am kabila ce daga kabilu waɗanda suke na larabawa faja'at imra'atun min khas'am sai wata mata ta zo daga kabila ta banu khas'am faja'al al-fadl yanzuru ilayha wa tanzuru ilayhi sai fadl ya zama yana kallon wannan mata ita ma matar tana kallon fadl ibn abbas fadl mutum ne wanda Allah subhanahu wataala ya mushi kyauta na kyawu a sabon manzalar sassan zaka ga akwai irin wannan irin su jarir ibn abdullahi al-bajali ka gani irin su dihiya ibn khalifa al-kalbi kaga waɗannan duka suna daga wanda Allah subhanahu wataala ya kyautata surar su bangaren kenan halittar su to haka fadl ibn abbas shi ma mutum ne mai kyawun fuska wannan mata da ta zo ta faja'a فجاءت امرأة من خصم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه سي فضل ينا دوبن تتنا دوبنش وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى شق الآخر سي النبي صلى الله عليه وسلم كوتر بهزك الفضل زواج جيهن قيا شي فضل ينا كلمتا تنا كلم فضل هي النبي صلى الله عليه وسلم كوتر بفسكش kaga wannan yake nuna mana duk da ya halitta mace ta zo ta ta yi tambaya fatawa ta huta daga cikin gida amma kaga shari'a da kai ka'idar da ta sa ma mace dole lokacin da mutazata ta karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula ku nutsu ku zauna gidajen ku in kuma huta ta kama akwai uzurin da zai sa a huta to wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyati ula nan kuma kan ku huta na tabarruji me yasa shari'a ta haka dan karewa mutuncin macen da kimarta da darajarta saboda duk inda ta huta ba tare da wannan ba kaga zai zamanto za ta iya bijiruwa zuwa ga cutarwa zuwa ga waɗansu maganganu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi umarnin cewa mata wa kullil mu'minati ya yi wani bi kulli azwajika wa nisa'ika wa banat wa nisalimuna yudinina alayna min jalabibi na zalika adina an yu'rafa na fala yu'zai wannan shehi kusa a gane masu mutunci ne babu wanda zai cutar da su so da za iya samun lokacin da suka wuta titi akwai salih akwai talih wani nagari ne wani kuma sabanin wannan ne to kaga inda koyi da fi qalbihi maradun sai tsirhutar da bata dace ba komi zai iya faruwa shi yasa kasashen da suke ba musulmi ba zaka ga ana yawan samun fyaɗe kamar irin su indiya da mata suke tabarrushi da kasashen duk da suke ga sun ci gaba zaka ga ba a shan kwana kusan kullum hin kaga an bata kananun yara an ma wancan fyaɗe kawai cikin mota za a zo an shiga kar za a tafi wani guri kawai waɗansu da zarar sun ga wata yasa mata fyaɗe sau da kamar misali mutum ne yana matuƙar jin yunwa kuma sai ga abinci na a hannun wani ɗan yaro shi yana bala'in jin yunwa yana da ƙarfi kuma sai ga wani ɗan yaro nan ya zo da wani abinci kawai yana wasa da abincin abincin ma ya mai da shi abin wasa ma bai abin nan shi ba ka gani ka ga me zai biyo baya wannan zai yi amsha sau daga tsananin yunwa yana ji kuma yana ga kamar ba a damu da abincin ba to kaga lazima waɗancan babu mutunci da karewa mutuncin kai kuma ka saurara ko a yau da za a ce mace misali ta yi huta ta tabarrushi a guraren da babu wasu masu tsaro da za su ba ta kariya a ce da kwai mutanen da ba na kirki ba dole za ta haɗu da cutuwa to kaga kenan addinin musulunci don kare mutuncin mace ne yake nisan ta ta daga dukkanin waɗannan abubuwa shi yasa kuma namiji da mace don umarce mu rumtse ido wa kullil mu'mina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna kaga an umarci maza an umarci maza faj'al al-fadl yanzur ilayha wa tanzur ilayhi kare ka ga matsayi na fadl bin al-abbas radiyallahu ta'ala anhu annabi sai sai ke kautar da fuskar shi waj'al an-nabi sai yasrif wajha al-fadl ila shakl akhar faqala sai tace ya rasulullah inna fariidatan lahi ala ibadihi fil hajj farilla allah gabayin shi hajji adarakat abi shaykhul kabir ta ta riski mahaifina yana shekar kabiran dattijo wanda yake ya manyanta ma'ana wajabta hajji ya riske shi yana da wadata yana da hali to amma kuma kenan akwai lattijantaka akwai tsuwa ta tare da shi kaga babu wancan janibin istita la yathbutu ala rahil ba iya tabbata saman taguwa wanda ko bai iya tabbata saman taguwa ai zancen tsahiya kawa ma bai taso ba wanda kuma kaga ɗayan biyu ne ko a kawa ko kuma saman abin hawa abdin fi nasu bil hajji ya tukar jaran wa ala kulli dhamirin ya tina min kulli fajjin amiq to la yatbutu ala rahila afa hujja anhu zan iya mushi haji kaga biya mai albarka shi yasa har yau zaka ka a ce ma wannan baban dan shi ya biya mai haji ka wance wance ta biya ma ma'aikata haji wance ta biya ma baban ta haji afa hujja anhu qala na'am wa dhalika fi hajjatul wada yace kwarai وذلك في الحجة الوداع wannan kuma a hajjatul wada ne me yasa ce wa zalika fi hajjatul wada dan nuna ma hukuncin wani ya ma wani haji mace ta ma namiji haji ko wani ya ma wani haji hukunci ne wanda yake ba manzuki ba saboda hajjatul wada kaga karshe karshen rayuwar manzo Allah sallallahu ita wannan ta yi tambaya kenan ya halitta aji mutumin da yake da rai amma bai da istita'a ta zuwa bangaren ne karfin jiki kamar tsoho kamar marar lahiya maradun wanda yake kenan layar jabiru mutum ne yana da rashin lahiya yana da imasin ya girgiza zai kaza yana da rheumatism yana da wasu cututtukan da ba su ba shi damar ya shiga cin gosulu da wahala haji wannan ya halitta a je a yi mishi aikin haji sau da haka kenan wannan mata sai tambaya na sarasanan ya ce mata na'am hakan ya halitta wannan ya nuna mana haramcin dubi in ba dubi wanda yake na fuji'a ko dubi na ganawa mutum kamar za a ba da shaida misali mutum ya yi dubi amma mutum ya zo mace ko namiji ta dinga kallon mazaje ko kuma namiji ya dinga kallon mace wannan fitina ce ba karamar fitina ba namiji ya ruka ma mace ido kuma nan bai takaita ba sai fuska kaga wajen alal fadl yanzur ila wa tanzur ilayhi so daga baki ɗan kenan kallon sura na mace fitina ne kaga ba dole sai fuskar ta ba ka kalli kawai mace ta ko ina ka kura mata ido fitina ne kuma labudda ba zai nesa da wannan yakan haifar ma mutum fitinan da Allah kaɗai ya san ta. nawa ne wanda za su kalli wata sura wadda take mai kyau ya zama cikin sujada ma suna tuna wannan abin da suka gani kaga wata mata aka ce kailatu ta musulunta ta zo ta zamanin manzara sa sabuwar musulunta ce tana zuwa ta shigo masallaci ita ji take kawai kenan duka sahun ɗaya ne kawai za ka samu wanda yake sabon musulunta bai san ba kan ya wannan kawai ta shigo sai ta tsaya gehen wani namiji ka gani wani sahabi sau da haka sai ya sallame ya ce mata ina ga wannan amma mace ce ko ta ce sai ce tsora kaɗan na fituna a cikin sallata to kaga sahabi a me yace sauran kaɗan na fitinu a cikin sallah ka gani to kenan yana da haɗari labudda mumini ya kare ganin shi ya kiyaye dubin shi kar ka bar dubin ka yayi ta tahiya ko ina zaka iya zai iya dawo ma da abin da karshen shi bashi da kyau kaga ka je ka kwata-kwata ka samu intikasi ma addini so duk inda ya zama zaka kai goshinka inda Allah ce wasu jiru wa qatari aqra ma yakunu al-amru min rabbihi wa sajid amma ya zama kana tunanin wata da ka gani kaga kenan fitina ta faru an san fitina to inda ka rutsa idan ka haka nan zai faru ka haka nan babu yadda za a yi zaman to ya faru to wannan yake nuna ma kuskuren wannan ko a kasuwa ko a tele ko a kaza ka kura ma mace ido kana dubanta wannan duka baya halitta babu bambanci kallon a tele ko kuma a hili ko a abin nan duka wannan babu bambanci cikin ire-iren waɗannan ababe ne ka gani sau da haka musulunci yana da ƙa'ida na kiyayewa kenan shine saddu zara'i kenan saddu zari'a ta yadda za a toshe abu don kar fitina ta zaman tota yaɗu kaga an hana dubin ne gudun don ka ajiya faɗa zuwa ga aikata abin da yake alfasha Allah subhanahu wa ta'ala kare haka ita ma mace bai halitta ta sa maza gaba tana kallon su akwai wanda za ta fahimci a gaba ai maza ne kawai kaga Allah ce kullun mu'minati kenan babu zance wannan kamar ki zo ki sa musamman ma irin fitintunu kenan ne misali mace ta zo ta sa wasu kattai ido ta sa ma wasu kattai ido ko yan balo ko yan kokowa ko kuma wanda suke abin nan ko yan rawa yan fudafunai ta ruka musu ido tana kallon su musamman ka ga wani lokaci matasa ka gani kaga duka wannan hadari ne kuma yana jaza abubuwa wanda ba su da kyau ko da janibin waɗanda suke kenan su ma mata wannan a bulagura ake haji ne kuma wannan bai lazumta cewa matan nan huskata abu da take kamar yadda wanda suke ga ba wajibi bane mace ta sa niqabi iya daga cikin wannan kinsu wannan hadisin suna istidlali da shi wanda suka ce a farilla ne ta lullube huskarta suka ce to ai ba lazim ba fadl sai huskarta ce kawai yake kallo kaga yana daga fitinu na mace mujarradin ko ina ma mutum zai kalla kaga wannan fitin nawa ne wanda za ta sa niqab din ma amma kuma ya zama da niqab din tana fitina al'umma kenan wannan ba lazim bane nuna huskarta ba arhebe yake wannan hadisi ya nuna mana wajibci saboda me yace inna faridata tace inna faridatan lahi ala ibadi fil hajj farlancin Allah kaga annabsa sai tabbatar da ita kan me farillan ne kaga ai bai ce mata ba ba tace inna faridatan lahi adrakat abi shaykhar kabira farilla Allah me take nihi haji ta riske babana shi yasa yace kenan wujubul hajji wa fadlihi wajibci haji da kuma fadalaci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi khutba yace inna allaha qad farada alaikum alhajj fahujju allah farlanta muku haji ku je haji wani yace a fi kulli amin ya rasulullah kowace shekara maki tsara sai ce inda nace kowace shekara da ya wajaba wannan hadisin bukhari ya mai tashi haji babu haji amma la yastati'u thubut ala rahila yin haji ga wanda bai iya zama saman taguwa kenan mutumin da bai da lafiyar tafiya hajjil mar'a ala rajuli mace in tama namiji hajji shi ma yayi diya tana iya zuwa tama babanta haji mace tana iya zuwa tama wanda yake namiji haji wasu sa kaidi na cewa labudda ya zama wanda zai ma wani haji shi kin ya taba yin haji saboda wancan mutum da aka je yana labbaika an shubrima ce shin wane ne shubrima ya ce wani mutum ne kaza kaza ya ce to hujji an nafsika thumma hujji an shubrima kama kanka sannan kama shubrima to amma muka kalle shi zahir wannan hadisin kaga nan gurin tace ina fa afa hujji anhu zan iya mushi haji kala na'am sai annabi sallallahu alaihi ce kware kaga ba lalle ba ai ta taba bai tambaye ta ba shin kin taba ko biki bai ce kawai na'am saboda haka da wannan ne wasu ke ga babu bukatar wanda zai sai ya zamanto ya taba yi amma wancan kenan hadisi na wancan mutum da annabi sallallahu alaihi shi yana tarbiya kuma yace mai kama kanka sannan kai imam al-bukhari ya maimaita shi a istizani ya yi wa lazina la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasanisu babu qaulillahi ta'ala baban da yake mana da zai mana bayanin fadin Allah subhanahu wata'ala wa adin fi an-nas bil hajji ya tukar jaran wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq Allah ya ce ma annabi Ibrahim alayhi salam wa adin fi an-nas bil hajji ka shelanta ma mutane fil hajji dangane da hajji kenan fil hajji akan wajibcin hajji ko kuma fil hajji akan zuwa hajji ya tukar rijalan za su zo maka waɗannan mutane in ka shelanta ka sanar musu rijalan waɗansu za su ringa zuwa a ƙawawansu wala kulli dhamirin wasu kuma za su dinga zauwa saman dukkanin masu ɗanfararren ciki shine dabbobi musamman raƙumi wanda yake safinatu sahara an siffanta shi da zamirin saboda kenan ɗanfarewar cikin shi da kuma shigewa wanda siffa ce a dabba wadda take nuna matuƙar gudu kaga ko kare wanda yake da wannan wannan ɗin ya yi kenan tsananin gudu haka shi ma raƙumi haka abin nan shi yasa ya ce kenan ala kulli zamirin ya tina min kulli fajjin amiq za su dinga zowa ta dukkanin sasanni waɗanda suke masu nisa ya zo daga asar daga magabata ce annabi ibrahim a.s. ya hau jabal abi qubais ko kuma wani dutse daga duwatsuna ya shelanta cewa allah ya farlanta muku hajji ku je hajji kenan allah subhanahu wataala ya umarci annabi ibrahim a.s. kaga wannan wani gado ne da aka gada daga annabi ibrahim a.s. wadda Allah ce manzara sassan sun ma'awa haina ilaika an tabi millata ibrahima hanifa shi yasa aikin hajjin bayan jahiliya sun bata sai annabi sa sai dawo da shi akan wannan tsari ke duk abubuwan da su suka canza ya zamanto an mai da shi daidai da yadda annabi ibrahim alayhi salam ya zamanto la aikata wannan ya nuna mana tausayawa Allah subhanahu wataala ga al'umma da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya zaba mana addini wanda yake miƙaƙƙen addini wanda babu wani karkacewa sun ma'auhaina ilaika an tabi millata ibrahima hanifa kaga tun wancan lokacin gashi kuma har yau har gobe haka ake gudanar da hajji kamar dai yadda annabi ibrahim alayhis salam ya gudanar haka kowane ibada ake tahiyar da ita wannan abin godiyar Allah ce mu al'umma ta musulmi kaga dukkanin arkanin islam namu dukkanin arkanin islam kalmar shahada ce abin da ya shahi sallah azumi ne zakka ce da kuma haji duk waɗannan abubuwan haka ake gudanar da su babu wani mushkila a tattare da gudanar da su a yadda suke illa kawai wanda ya gina su akan jahilci amma babu wani abin da zaka ce ya gurɓace ko ya sunkule ko ya yi abin Allah ce liya shahadu manafi alahu dan su halarci amfanin nuka nasu kaga manafi alahu wannan yana nuna mana duk kwadaitarwar da ake kan haji kar mutum ya sakaki tare da wannan gara basar da yadda Allah yake jayo hankalinmu da gaya mana abubuwan da zai kwadaitar da mu ya zama to kuma kayan ƙasa a guya le sharu manafi ala in dai har mutum zai je hajjin mabaru ya halarci ɗakin Allah to kuma sai ya halarci abubuwa waɗanda suke na amfani amfanin nan na duniya da kuma amfani wanda yake na lahira nawa za ka samu mutum wanda yake yana aikata wasu kaba'ir zunuba a zahiri da zarar ya je yayi hajjin ya dawo shikenan sai kaga ya koma salihin babu nawa za ka ga yana da karamcin wadata da yawon sai samu wadata nawa za ka ga yana da karamcin wasu awa sai samu to ka gama nafi alam tun daga gyara addini koyarwa addinin nawa za ka ga sallar shihiyen da ya ga dama ke wani sallar asaba ma bai zuwa wani amma da ya tahiye wannan zama ya ga kawai wadan bautar allah ne ya ga masu mulki da masu kaza kawai ya ɗauki darasi wanda suka dame shi a kuɗi ya gashi na kawai an zo yarda allah ce ake nema daga nan sai sassauta nawa za ka ga marowaci kankamo in ya je ga yadda ake bazar da dukiya da ya dawo sai ka ga sai ta da da ai shi da yake cin tuwon shi to yanzu da ya zo kuma sai ya dinga ma mutane tani da kuma shi da yake cin abin shi yanzu ya je can gurin ya ga la'alla gashi nan gurin jawa ana gayyatarwa da yawa a zo a ci a zo a yi kaza to wannan abin sai koya mishi wata ɗabi'a ta isa ne to kaga manafi alama ko kuma kasuwanci nawa ne mutum zai je shi ya yi aiki haji da 'yan ranar kudin shi sai su wasu ka sai ka haici riba daga nan kofa ta buɗe sai ka gari shekara je umara su in yi umara sai biya je shi duk shekara je haji in ya je sai sai sai su wasu abubuwan shi nawa ne wanda zai tafi he kulla alaka da wani kamfani da ya zo shi kawai shi kenan an tafi nawa ne zai zai sai kulla alaka da wata sharika kai nawa za a je sababbin tafiya aikin haji sai daula ta gyaru ga baki daya shugaba ne zai tai sai kulla alaka da wasu shugabannin su zamna sai dauko hadara ta wata kasa ya ga abuwa na ci gaba a wayar mushi da kai da bai da damai yanzu nan bulagurin hajjin ya samu ya yi bautar Allah kan shi yawon ya samu kuma ya kulla alaka da waɗansu shugabannin alaka wadda take diniya uhuwa islamiyya to yanzu na abin sai sa in ya zo sai canza salon shi shi ma na gudanar da mulkin shi yana daga abin da ake ba da misali da shi kaga mutanen irin alsheri canjin da aka samu lokacin na junjiya na an ce wasu malamai ne da suka samu haduwa a harami a dalilin mahaɗarsu ta harami a nan suka tattauna akan mustaƙabal na ƙasar da wannan har ya zamanto wani ya zama sababin samun canjin da ya zamanto an samu nawa ne wanda zai tahi aikin haji ya zamana a wata halaka daga halakat dalilin wannan sai fahimci sunna ana cewa Sheikh Abdullahi ibn Fodi da'awar shi ta samu canzawa lokacin da yake aikin haji ake ga kamar sun haɗu da Sheikh Muhammad ibn Abdul ko kuma wani wanda yake kenan ya samu da'awa ta Sheikh wannan sai mishi tasiri da ya zo shi ma sai canza salo ihya usunna wa ikhbarul bid'a bayanin bid'u shayatin duka sai yake ta abuwa na rurrusu ababe waɗanda suke na bid'a to kaga me ya jaza wannan wannan bulaguran da ake haji to le sharu manafi'a kaga kenan in dai mutum yana da hali yana da wadata ya je haji nawa zaka same yana da cutar da duk kasar su an ce mai ba magani da ya tai aikin haji ya je shan zanzan sai roƙi Allah sai sha zanzan da ni Allah warkar da shi ya kare da cutar irin su ibnu qayyim Allah cikin shi da rahama nawa ne wanda wani ilimi ya cije me zai je sha zanzan irin su hafi zubul hajar ya je aikin haji ya zo shan zanzan ya ce Allah ka bar ilimin hadisi kamar imamu zahabi ka gani kaga menene manafi alama amfanin wannan da ya shayu nawa ne wanda zaka samu malaman hadisi da za su abulagura haji sai su zamanto sun samu lukuya da malamin da ba da ba su da lukuya malamai suka amfani da bulaguro haji sai su yi bulaguro sai su tahi a wannan bulaguran sai su haɗu da wasu ruwatsin da ba su taɓa haɗuwa da shi su ba saboda duniya ce ta gamu wane yana rayuwa ƙasa kaza kuma kana tabbace ruwaya kaza daga wajen shi ce da karo ya ce ta bi wasita yanzu kuma an je heka rawace ta kenan kai tsaye kenan gaba da gaba ka samu lukuya da shi ka samu mai ulul sanadi ka samu ɗaukako sanadi saboda yanzu da tsakaninka da manzala su san mutum uku ne ko mutum hudu to yanzu kenan ka gamu da wanda shi ya je zancan ya haibu ne ya amurka ga bulaguro suka yi daga sham suka ce bari mu je mu haji ko Allah ya datar da mu mu samu ne daga sabon manzara sassa mu tambaye su kadariya da suka bulla yaya aqida wannan mutane suna zawa kuma fa fiqlana Abdullah ibn Umar sai aka mana gamlakatar ibn Umar yace fakta na fa muka zauna gefe gefe da shi muka ce inna hauna qibaluna wajajanmu wasu al'umma sun bayyana ya qara'una al-qur'ana wa yaqtarifuna al-ulama walakin ya kulu na laƙadar al'amur unufu ya ce yankin mu wasu mutane sun ɓulla masu wata aƙida a ƙa'ida da kago ta aƙida ta ɓulla ya kaje ka samu rasu kuna filimi to akwai wasu sun bayyana mu ba mu dai gane addinin nasu ba wani ho yana kaza yana cewa kaza wai ya shi wannan aƙida shi wannan ba ba wani abu tasabbuti ne addini addinin ka dole ka bincika ga ji aƙiƙan ne yaya wannan aƙida ba mu gane ta ba yaya abin yake suka tambaya abdullahi ibn umar ya ce fa wallazi halifu bihi ibn umar ina rantsuwa da wanda ibn umar yake rantsuwa da shi law kana li adam mithl uhud zahaban da ɗinsu yana da zinari kwatankwacin uhud to Allah ba zai karba ba hatta yin bil qadar li anni sami'tu abi yaqulu sami bainana hanu julus inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam iz qala alaina rajul ka gani sai koro hadisi kenan to kaga a balaguran haji to haka za ka ga amfanin na kale shi a ruma na fi alama sau da kan allah subhanahu wata'ala ya sanya allah ya hore ma to lalle ka yi tattaki ka je aiki haji alkhairan da suke tattare da wannan allah kawai ya sani an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi yarkabu rahilatahu na ga manzo allah sallallahu alaihi yarkabu rahilatahu yana hawa taguwa shi bidil hulayfa azul hulayfa sun mai hillu sannan daga nan zulhulefa miƙatun suwa ne ne zulhulefa miƙatun harin madina sun mai hillu he kuma ya daga murya tare da mai talbiya hatta ta sauya bihi ƙa'ima har ta zamanto ta daidaita da shi a tsaye imamul bukhari ya kawo na malamai suka ce saboda waɗansu suna faddala yin hajji a ƙafa suka ce saboda yin hajji a ƙafa da akwai nau'i na mashakka sannan kuma da nisa duk ibadar da wahala take ta hilada suka ce sau da za a rubuta ma mutum san shi da wannan wasu ka fifita yi a sama sama abin hawa su ce sau da annabtsar san kaga a sama abin hawa ya hawa sannan kuma ai ibada ba wai wahalar bace ake kallo kawai yi don allah ɗin ne ake kallo babu yadda za a kwatanta abin da ya yi wanda manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya yi shi kuma manzo allah san kaga ya hau nan ya yi don mutane su gan shi a zahiri a dinnan sau da haka almuhimmu dai kenan fifita wannan to shi yasa sai katun da Allah ya ce ya tuka rijalan wa ala kulli damirin to yanzu sai ya nuna wannan ne mazara da ya raba gardama ga wanda mazara sassan shi yayi mi kenan a saman ragumi saboda haka kenan kasantuwar dan a kafa kafa ce baya nuna fifikon yi a kafa akan yi a ragumi kenan duk wanda mutum yayi yayi sai dai kai wanda mazara sassan yayi kenan wannan shine abin da yayi babul hajji ala ruhali sai kuma yin hajji a sama sirri mutum ya hau abin hawa ya tafi zuwa hajji kenan an anas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu hajji ala rahli annabi sallallahu alaihi yayi hajji a rusa sirdi wa kanat zamilatahu wa kanat zamilatahu wa kanat kuma wa kanat ita wannan taguwar ala rahlin a saman sirdi na taguwa wa kanat kuma taguwar ta zamanto zamilatahu ita ce dai mai dakon kayan shi aka ce zamila ita ce taguwa mai daukan kaya ka gani wadda take rahila wadda mutum zai hau kenan ta dauke ka rahila zamila ka ga yanzu mutum zai je bulagura haji taguwar da zaka hau daban wannan taguwa dai kuma ka labta mata duk kayanka saboda haka da rahila da kuma zamila to annabi sallallahu alaihi wasallam tawali'u na maki sallallahu alaihi wasallam taguwar ɗaya ita ce dai ta dauke shi kuma ita ce take dauke da guzarin shi saboda me ba wai tsirin kaya bane ba aka tattaro ba tsirin kaya bane don matsalan zaka ga wani zai je itikaf sai dauko maka matala ya dauko wane ne da wani abubuwa ne kawo wancan ya tulo gari a daidai ta guda a yi ta hudo kaya niki niki niki nikin kaya to hutu ne ka zo gomi ka zo ka gani kenan a nan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kenan hajji ala rahli ya yi hajji yana saman taguwa saman sirdin wakanin zamilatahu kuma ita wannan taguwar ita ce da ya maɗaukiyar kayan shi sannan wannan shuhuda ma ta sirdi shuhuda ce wanda take tsohuwa ba wai sabuwa ba yadda wani misali zai bulagoran zai ma sai sababbin komi sabo fil to annabi sarasan ta shuhudan ma wadda take rasinci yace Allahumma labbaika kaga labbaika ka gani umratan lariya a fihi wala suma Allah babu riya babu kuma nuna ma mutane to kaga manzon sallallahu alaihi wasallam ya ya san wannan me ake sa nuna mana ibada ce ta tawali ba ba ba bane na gadara da alfahari da kama otal bai tsada da sai abubuwan hutawa cin kayan dadi kawai abin da ya sauka kai ibada ce kaje ka ba hutu bane kaje ba bude ido bane ba kaje ka gani sai kaga mutun ya je ya kashe kudin da su uku ma suna iya haji ya kashe wannan ya kashe otar tsadaddiya gurin hutu gurin kaza to huta ce kaje ibada ce kaje kuma ana buƙatar tawali'u mutum ya nuna tawali'u a gurin ba abu bane ba wanda zaka nuna wannan saboda haka kenan nan sarasa irin wannan yake babu fadalil hajji al mabrur na'am na'am eh ba mutum yana yi don mutum ya ce babu ya babu su a kama fata ne ma'ana ka sanya ta kenan hajjin da babu wannan ai fata ne fata ne babu fadalin hajjin maburu fadalin hajji wadda take maburu an aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha annaha qalat ya rasulullah nara al jihad afdal al a'mal afala nujahid aisha ta ce ya rasulullah nara al jihada muna ganin jihad a fadalil amal shine fiyayyen aiki cikin ayyuka saboda dalilai na qur'ani da na sunna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana afalanu jahid ba za mu taba mu ma mata mu je jihadi wanda yake nuna himma aliya ta mata da kuma kokari da zagewa da mutse musamman matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wataala umarce su su kurna ma yutula fi biyutikunna min ayati la yutakima haka suke da dagewa da kuma jajirce a kowane babi zaka ga suna kokarin su sa guzurin su irin wannan tambayin wata sahabiya ta taba ma ita wa manzana sassalam cewa mun ban ba a wajabta mana jihadi ba an wajabta ma mata a falanu jahid ƙwalala ya ce a'a walaki a fadalin jihadi hajjin mabarur sai dai fiyayyen jihadi hajjin mabarur hajji wadda take kubutacciyar hajji mana hajjin mabarur hajji da take ba tariya ba ba ta sum'a ba kaga nan gurin manzalar sassan da kan shi ya yi fata da kuma addu'an Allah kakkasa ta haka shi yasa tsarin shi ma da yanayin da ya ta yi to tsari ne na hajjin da tattare da ita da akwai tawali'u da rusunawa da kuma kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda dukkanin wani abu da yake sabanin haka nan na abu na nuna kasaita ko gadara ko kuma ma kai ka dinga tallata ibada da kake da kanka kaga wannan ya saba ma nan irin musibu kenan na koyi da nasara wanda nasara shine duk inda ya sabka wani guri zai dauki hoto da ya zama tarihi to kaga ya mutane suke mai da aiki hashi haka na sai ka ba wani wayarka sau da haka ka daga hannunka kana addu'a kamar kana addu'a za ce ta ba addu'a ba ce kaga ai kamar kana addu'a haka sai ka daga ka gani shi kuma yana maka bidiyo kaga ba addu'a ba ce ba kai kuma yanzu kana da kama da sau da ya ida haika amsa an kare tunda dama ba wai roƙon Allah bane almuhimmi dai kawai an zo gurin yin kin bara dauki wannan wannan kin ka gani in kana dawa fi shi ma a dauka an mutum yana kaza ya dauka hotel ya dauka za a ci abinci ya dauka komi kaga sai an dauka to kaga mutum sai je ya dawo kawai ba tare da wani abu wanda yake na wannan ba sau da haka to ka gani to kaga wannan to kaga kaga to kaga wannan duka kuskure ne wasu rashin fahimtar manhaji na sunna din wasu kuma ba wai su bane suke sawa kamar wasu mutane ne kawai da sun gani irin wanda su dama sun saba da wannan to amma su kuma laihin su waɗancan awam ne suke ku kuma malamai ne me fa'idar da ko ina sai sun zo sun ja ku mi hoto ai ba da ƙarfi bane ba suka ja ka zuwa suke suka rafi da kai a san ranka bayan an gaisa ne an yi abin nan suka jayo ka bar ai hoto mala can wanke bar ai hoto mala bar ai kaza mala kaga to ai kai shi wancan amine bai san abin ba kai kuma kana da masani akai kenan kai zaka nuna mishi ga abin da muka zo yi ka gani kuma an ida ma zai iya cewa to ai bayan an ida ibada ce wanda kuma duk a bidiyon da hoton ba an ida bane bai ke nunawa saboda zaka ga ai suna saye da hiramun su ne duk zaka ga ake wannan abu to kaga wannan kuskure ne kuma iya daga rauni wanda zai zamanto an samar a janibi na sunna saboda dukkanin masu da'awa masu kira zuwa ga abu ya kamata ce su suke kiyayewa musamman ma na su ake faɗi dama su ake faɗi musamman ma wanda kina a gurin da yake kun riga kun san da kusakuran nan awamu suna yi to ko da abin da ya halitta ma gudun wancan da suke yin su ba za su iya fahimta ba to kaga sai zamanto an takaita balle kuma ina baban halaccin ka gani ina babu halaccin to kaga ibada sai a maida ta kamar wasa ko kamar na waɗancan din wannan gaskiya kuskure ne kuma Allah sa su malaman su gane hakan su gyara kuma su gane muhimmancin amru bil ma'ruf wa nahy an munkar shi yasa ma malamai sun tantauna shin mutun ya shagala da zikiri ne a anan ko kuma ya kokarin amru bil ma'ruf da nahy an munkar kaga Sufyan ibn Uyayna ya ka zo a Minakaw sai umarni da kiya da hali da muna su wajen 70 in kai malami ne abin da ya kokarin gyara ma mutane kana kokarin yin nasiha ga waɗancan kana kokarin saboda wannan ai wani abu ne wanda yake muta'addi wannan kuma wata ibada da zaka yi lazima ce akan ka to kaga daurin su malaman su zamanto sun shagaltu da wannan kuma kaga da yawa yakan jayewa fitintunu masu yawa musamman a janibin mun matasa in mun ga manyan malamai sun yi wani abin da yake ya saba ma abin da yake karanta abin da suke karantar da mu shi matsalan kaga irin yadda za ka ga misali wasu sai a ga gehe ɗaya suka tsaye sai a ga sun samu haɗaka da waɗansu jagororin kira zuwa ga bata waɗanda kama ake ga akwai hujume mai ƙarfi kuma ana gaga wani abin da sun kai haddin da su ba a ɗaga musu ƙawa babu wani mai kira zuwa ga sun da yake nuna iri-irin waɗannan du'atu dalala ana ɗaga musu ƙawa to sai a ga kuma an zo ana nuna ƙaunar juna kaga ai gaisawa da ba nuna ƙaunar juna da rungumar juna da yin wasu abuwa da tafawa shi kuma me yake nuna wannan to kaga da yawa bai kamata ba a gurin da ake buƙatar tsantsanta tauhidi ake buƙatar tsantsanta mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hajjul mabrur ba za ta zama mabrur ba dole sai ta zama to babu wani nau'i daga nau'i wanda yake na hazza na wani shirka wala babba shirka wala karama shirka kuma dole ta zama akwai mutaba'a da mazala sai sai ce khudu anni manasikakum ne ta khudu anni manasikakum to shin manzala sassan da yaji haji wannan abin ne aka shagalta da shi ko kuma mujarradin ibadar da ta kai ita ce aka shagalta da shi ka gani kenan dole wannan sai an tsaya an yi wannan akai bayan da za a yi wani ya daga mai na an mai bidiyo kai ma can gehe malam kana wani abu ana daukan ka in ma wa'azin ne kake a nan gurin kana sarrafa wata abinka na da'awa ɗinka da abin nan ba dole bane ya ɗauki ga juhudinka da kake sau da haka hajjin mabrur sai kuma hajji wadda take kubatacciya wanda yana nuna mana fadalar da take tattare da hajjin mabrur sai kuma hajji na mata sai dai mace baya halitta ta je hajji face sai da akwai muharrami kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da yace baya halitta mace ta yi bulaguran da ba tare da muharrami ba sai wani yace ikkatabtu fi sariyati kaza wa kaza an rubuta sunana a runduna kaza kaza kaza sannan kuma matata ita kuma ta yi bulaguran haji to yanzu ya zai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce bari wannan ta iya yaƙi ka je ka kai haji tare da matarka ka je kai haji tare da matarka barna nawa take faruwa ta yadda kawai mutum yana kwance gida zai tura matar shi haji babu muharrami shin akwai istita'a ma a kanta in babu muharrami akwai ma istita'a a kanta ai kaga dole yana da istita'a labudda ya zama da akwai muharrami in babu hari a bari in babanta ko wanta wanda dai haram ya arme ta ko daga ita sai shi a duniya shi ake ce muharrami amma ya za ka zo ka gama mace zuwa aiki haji da kananka kanan mashi alhamdulillah ka gama su aiki haji shi ne za a je duk shagon da sayan zinariya haƙorin maka shi zai ya saya maka komi tare ne za su je su kai kana ga amininka ka gama ka ga wannan kuskure ne in dai ho ibada ta Allah ce in kuma irin ta kamar ta gasa ce za ka kai mata yau a ma'aikatu suna yi wance ta ta ita ma ta tara kuɗi ta je ta bawa ta sai haƙorin maka tana dariya ba ta shirya ba don a gare bakinta sai ita hajiya ce kaga irin na maka a wuya to kaga irin wannan kuma kaka fasadin da yake banna yake faruwa irin wannan wallahi wani abin sai dai a ci inna lillahi inna ilaihi raji'un nan kawai na armi mace shekarar nan kawai shekarar gaba sai biya mata haji ta tafi kamar magani muke ma abin nan an tana amarya ka ayyana ma sai ta tafi wata ma ya ce ta sha magani ta je ta yi haji ita ma kenan ta yi abin nan kuma shi hoyar gida bai gama ba da kowa to kaga wancan mutum sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce je kai haji tare da matarka kamar da ne da ake arman biza kaga sai ya gama shi kenan dole ga mijin biza kaga barna nawa ta faru akan wannan mijin biza ka gani lokacin da aka gano aka hana kuma wasu suke ta cin ta ta barzan kaza da abin nan to ina ganci wannan shi ai aure ko da wasa babu irin wannan wannan yin salatun jadda hunna jadda wa hazar hunna jadda kaga daga ciki da akwai arme ko da wasa ba zan ce ba wance kaza saboda haka arma mun ya ka ato shikenan to wannan sadakin ta ne ba a to shi to kuku zama shedu a to in haka yana abin hafi ko da wasa ba za zo ba a yi arman tiyatar wanda mijin kaza ne an kulla armi abin wasa ne ko kuma saki abin wasa ne kaga wannan duk babu wasa a shi saboda haka kenan iya daga barnar da ake samu iri-irin wannan wannan ya na bi hurairar ta radiyallahu anhu qala na'am akwai wanda suke ganin cewa kamar da na tayi alaji ko kamar da ke cikin tare da jama'a ne ake tafiya suke kawai zuwa babu eh haka wannan malika sun ta yaka rufqa ma'muna saboda amma abinda na amma shi wannan rufqa ma'muna ma in ka kalla musamman ka kalle abinda ibn hazm ai ya ka kissar wata malama da ya kwarzanta ya yaba da cewa malama ce mai kokarin ibada da kaza wanda aiki hajji ya kama ta ita da waɗansu ragowar mata ƴan uwanta za su yi da wani bawansu bawansu ne ma ana tahiya ana tahiya bawan nan nasu sai zamanto a yadda cikin ayari ne ha amma sai ya san da yake kale kare ka ga misali bawansu kaga akwai nau'i na cewa ya za a yi wanda take iya ya zamanto wanda yake bawa kuma bawan ma wanda yake bawanta amma wani abu ya faru amma kale kakan haɗari na hulwa da kuma bulaguro na wadda mace ba tare da muharrami ba ɗaya bayan ɗaya waɗannan matan duka fasadi dinga har ta yi zance ita ta samu wani tsinke ko na abin nan ta ce ko da dan ba ta san ba me yake faruwa wala Allah ke dan fyaɗe ne yake musu kenan ta yi amfani da wannan wajen ta kulkuci kanta tare da yadda ya zuga ibadarta da kokarinta da kansa ƙarshe kuma fasadin nan sai da ya faru da ita ɗin ma to kaga rufka ma'amuna misali da ake zance ita rufukan nan mamuna daga hilin jirgi ne wani za a haɗu da ni daga nan ne za ta kai ka kai ma ya mai ya ka je ya mai ma yanzu kawai zan zace gidan uwan mu ta wata zai wani ya can gurin sai ka ce ina zaki je waye dan garin kwakwaf babu wannan wancan tawaga da ake tahiya da a tare da ba in aka je aka sabka otar ce wancan ya sabka ce wancan ya sabka ce yanzu ya bi keken keke ina zaki je ki so misali zancen rufka ma'amuna akwai wadda ta je ta wadda aka je hajji da mijinta da aka je can gurin ta ce bata da miji suka kulla soyayya da wani daga baya kuma ya admita ka tana gidan mijin miji ya biya mata je ta kulla kuma daga baya wancan din ta ce mushi da ma ba zaura ce ta ba ta da bai kuma daga baya wancan din ya arme ta bayan can an rabu to kaga ai tawaga in ka kalla tunda kawai ka'idan za ka kalla kuma sannan shin za a yi aiki da wannan tare da ganar su baro baro kaga abin da su kuma suke wani babu wata magana da zaka kwatanta da hadisin mazala salasala tun da dai ga hadisi ya tabbata kawai an ƙare kenan akan wannan eh malikiya suna da wannan wannan ya amma malamai suna kaddamar da wannan ba a gabatar da ra'ayi na kowa ko ijtihadin kowane malami matsar dai ga sunna wadda take tabbatacciya wallahu ta'ala alam man hajja lillahi falam yarfus kawai in mace ta yi hakuri eh mafi yawa zaka ga yawanci ma'aikatan nan da sun dada yayin su kirkira asusun su yi tai ana tahiya kuma wata hajjin ta gasa ce ba Eh, to kaga adashe ce go to ka to kaga ina ma adashe in a shekara uku za ta biya sai ta kai shekara shidda ta dai ita da mijinta tunda ai ba wani abu ne in dai har ta gama kuɗa shekara biyu sai ta ƙara wasu shekarun biyu kuɗin ma aka juya su zai zai iya shekara ɗaya ko ɗaya da rabi sai a samu sai su dai da mijinta kaga ta je ta samu hajjinta wadda take mai kyau a yukai su fa Allah ya ce annabi aula bil mu'minin anfusuhum wa azwajuhum ummahatuhum ai kaga bangaren haramcin wannan mata annabi sallallahu aka ce uwaye ne na mu'mini wane ne wanda ema eh sai a yi istidlali da shi a wannan ya tsaya ba a matsayin waɗancan dalilai ne eh sannan kuma sai ka kalli su matsayin waɗancan matan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da wani zai ce to ai uwaye ne bangaren abin nan banda bangaren abin da ya shahi abin nan go khulwa akwai malaman da suke cewa shi kan shi ne ke suna hukuncin jariya da marami to an yi iskazin saboda wai ga wata da yake da suna nan ga wata farilla nan gano kuma akwai istifa akwai komi ya tabbata yana da kulawa ko wannan wajibcin ana iskata shi akwai bangaren malamin maliki da suka mata eh kamar ba misali kamar mace ce ga ta nan ba mu haramun da za su kai amma ita istifa kamar farlancin ya tabbata eh, ita ya tabbata a kanta shi kuma wancan hukuncin wajibcin Hmm.
ya sauka a kan kawai ta je ta eh yi eh to in dai ka kalli shi wancan mutumin ba mu ta fara mace a malikiya eh eh na gane eh da yake su wannan abin na rufuka ma'amuna ba su dama ne yana da ƙarfi to amma ka kalli misali da shi wancan wanda eh, aka rubuta sunan shi a wancan razuwa wanda mazo sara sai ce a bari je kai haji tare da matarka ka gani hadisan hani a bisa kaɗe ta ko bulaguran mace ba tare da muharrami ba kaga hadisai ne wanda suke a hili suke kuma ga illaƙin da ake gudu illakin da ke su kuma wancan rufka mamuna na samun wai da wahala ana ga bulaguran mutum hamsin mutum ɗari a ce kuma ta keɓance keɓance kawai su aikata wani abu cikin wannan dittilin jama'a to kagan ka kalli yanayin da yau ake ta yi ai abu ne mai sauƙi wannan In shi ya komi sauƙi Hmm. to kagan kuma ma- ba- fasadin ya yi taharuwa ba kaɗan ba iri irin wannan abin yana da yawa Hmm. man hajja lillahi falam yarfus wanda ya hajji lillahi dan Allah kamar yadda Allah ya ce atumul hajji wal umrata lillahi kaga abu ne wanda dan Allah ake haji saboda haka duk wanda zai haji lalle ka tsaya ka tsarkake zuciyarka kama kanka training na istighfari da kuma kyautata niyyarka da kuma yin duk abin da zai zama ka samu hajji mabruda falam yarfus ba tare da a hajjin nan nashi ba yarfus ya zamanto ya aikata rafasu rafasu shine kwarkwasa ko kuma aikata abin da yake mu'amala ta aure ka gani wahilla lakum laylatu siyami rafathu ila nisaikum ka gani kaga a nan gurin sai zama mu'amala ta aure amma nan ya gama a mu'amala ta aure ko kuma duk abin da ya shafi wannan abin duk abin da yake da alaka da abubuwa na sha'awa wala yafsuq ba tare da ya aikata ababe wanda suke na fasikanci rashin da'a wanda yana daga cikin manya manyan zulubai al-ilhad fil harami mutai ya zamanto ya fandare ya aikata saban Allah a wajen harami saboda ya za ka kwatanta saba ma shugaba a fada shi a gurin shi da kuma saba mai baƙi da shi dukkan rasa inda za ka yi sabo he ka zo gurin shi a'ir gurin tuna Allah kaga sata a ko'ina haramci amma da zai sata a masallaci kaga haramci shi ya fi a kan wancan saboda shi he da ya zo gurin da ake tuna Allah sai ya sata ka gani gurin ɗakin Allah inda ake zuwa don gawar da dan abin nan sai mutum ya je can kuma sai aikata sabo ya zaka kwatanta da abin nan irin wanda za su yi bulaguro kawai su tahi da kwaya wai ka wai mutum wai zai je yaki haji wai a kama shi da sigari kai ba ma abin kumya bane ba Allah ya hore ma kuɗin biya ka je haji sigarin zaka nindike sigari abin kunya a zuwa kunje ka ga kurun a ga ka ɗauki sigari zaka je ka samu ka kai sabo gurin tsarki ko mutum ya kumshi kwaya ko wiwi ko kaza ya dinga kaiwa ko kuma wanda za su je su kawo dan yankan ashiru ka gari akwai wanda kawai su sun shahara wajen wannan za su je su yi amfani da damar kawai dan saboda su yi ta sace-sacen su kawai za su biya su je su kawai ana dawafi suna abin da su kawai suna mamutan sata ka gari ana dawafi suna shi ne wani ya ce wani babban alaji ya kulla kunzugun shi yana dawafi sai ya gasta ba shi ji yake kunzugu ne kawai sai ya sa wuka shat kawai sai jini kawai sai jini kawai sai sa ya abin nan ji yake kunzugun guzarin ne ya yake guzarin shi ya san ba ta ɓaci ka gani to kaga da kwai masu irin wannan kawai ake shi kenan a sace man sun gan shi a yabin nan tattara kuma su zo kawai ana ga sun samu kuɗi ka gani shine zaka ga hawan kaga Allah subhanahu wataala ya wulakanta mutum abin da kaga Allah wulaka wutan nan kaga Allah ya sa bawa wuta to al'amarin bai tura ta kai bango bawa ya kai yanda kawai duk wata koha da wata hanya babu ita in kaga an wulakanta mutum an tozarta shi ka ganshi a wulakance a kaskance Allah ka ka bincika Allah ba wanda ya kai shi karanci ubangiji subhanahu wataala in kai mai kyau ko ya yake zaka ga Allah subhanahu wataala yana tausaya ma bawa amma Allah subhanahu la yarham man la yarham la yarham wanda bai jin kai ba ba a jin kai shi arahimuna yarhamuhum irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wanda ya zama babu tausayawa yayi abin da ya ga dama musamman Allah yana cishin bayin shi yana jin kan bayin shi kuma duk wanda zai tsananta ma bayin shi ko zalunce su to Allah subhanahu wataala yana tozartar da shi ya wulakanta shi to shine zaka ga yawa mutane suna fadawa iri-irin waɗannan abubuwan ko kuma waɗanda za ka ga matan da za ka yi da abin nan su ma sukan zuwa neman aikata fasadi akwai da yawan da za ka ga aikinsu ne wannan wannan su je don fitintunu da wasu abar wanda kuma kale ka don karewa fitina hatta da guraren da maza za su yi sassaka wajen sa'ayi tsakanin safa da marwa kaga maza za su yi gudu-gudu wajen waɗannan alamomi waɗanda suke tsanwaye amma mata su kuma ya ka ɗauke musu wannan gudugudun saboda guje ma ka fitina ya zaman tona abu na fitina ya motsa ya faru da tare da su tare da kaga asali mamma annabi isma'il alaihi salam ita ce ta fara yin wannan kuma ita mace ce amma kuma mata sai su a shar'anta musu ba gudun dimmi toshewa duk abubuwa wanda suke na fitintunu Allah kare mu to kaga dole mutum ya zama ya taka tsantsa akan iri-irin wannan wannan kuma kana samu akwai waɗanda kuma yawanci bokaye suke sa sai su je su su je haji da niyyar wani abin su da bokanci kamar wanda zaka yi yawa kaga ana tashi ana ta kama irin wannan sai kamera ta gwado wani sai hudu hoton wannan siyasa wani hudu ta laya wani dan kwaci ido ya shahi wani abu wani ya shi yasa ake ta sa tsaro ake ta sa tsaro gurare ka gani inda za a bari haka ai kaga akwai matsala ko yayin lokacin muna yara muna ta zuwa tafsir wani yake bada wani lakani ya ce wai lakanin in ka je ciyawa kabarin manzana sassa ita za ka je farko abin muke mamaki ta har zuka wara nan an bar shi da ciyawa kaga yanzu kawai shi ya mai da kamar makwantan da magaran ke nan ka ciyawa ya je kamar ido sai ka karko ne ciyawa ita ke hada layi ita ke hada layi ka gani to za ka ga yawa suna ma mutane wannan wannan yawa suna irin wannan wannan sai zo su ringa yin abubuwa wanda suke na tsubbace-tsubbace da wasu kulumboto da wasu wannan don neman duniya shi kuma gurin nan da ake zuwa ba wai guri bane na kaje ka niyyar wasu abubuwa wanda suke na kangarewa asali ma asali ma amsa kira din da kai ai cike da kai tabbatar da tauhidi labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka ka gani la shari innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka kaga yadda ka kore wa Allah subhanahu wataala wannan babu zancen shirka balantana wasu abubuwa na bid'o'i da wasu wannan to amma yawanci zaka ga da kodan da suka yi rubuce rubuce bangaren abin da ya shahi manasik kuma abin mamaki sai kaga a tattare da kai tabbatar da shirkoki akwai wanda za ka hana sai suka ga mutu ya je wajen wani kabari yana neman ya dawafi guraren da suke ba na wannan bayyana ga kawai sun gina littattafan wani ko da hashi amma za ka kawai cike da shirkiya abuwa na shirka in ka zo kabarin wani ka karanta kaza kabarin wani wannan gurin da kai albarka guri ne mai kaza ka karanta kaza ga wata kasida in ka je ka yi ta ga wani kaza in ka je in ba dan manzara sa sai yayi addu'a ba ya ce Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad da abubuwan da za a yi wa Allah kaɗai sani amma yi Allah subhanahu wata'ala ba da kariya ka gani shi ne bani kai mai ke cewa a jabar rabbul alami ne ba'aru fa a haƙa wuri talatatul jujjirani sai Allah ya karɓa addu'ar manzala salasala sai ba wannan kabari kariya da katangu kariya gimshiki wanda yake guda uku sau da haka kaga ubangiji subhanahu wata'ala ya kare kabarin manzo salasalam kuma da ta hanyar waɗansu waɗanda Allah ya kare aqidarsu sai zamanto ba samu karkacewa aƙida ba tunda aidin sauran ƙasashen da zaka ga da masu adawa da mamlaka da masu adawa da al saud ka auna aƙidansu da aƙidar ta waɗancan ka auna misali ka ɗauko turkawa da sauran wanda suke da matsananciyar adawa da al saud dan Allah ka dora su a saman sikeli ka gani kai dora su a sikelin adalci ko kuma ka ɗauko daula ta Iran da take adawa da su ka dora a sikeli na adalci tsakaninsu da su ya kake gani inda a ce can su bangaren waccan kasar ce za a ce maka su suke rike da abin ko kuma bangaren iran wanda suka ce ma kamata majalisar ɗinkin duniya aikin hajjin nan a dinga baki bakin shi kasashe wai majalisar ɗinkin duniya wai ta cire daga wai a yi adalci wadda kasar saudiya a dinga baki baki wannan shekara aka ba masar shekara a ba turkiya sai kuma a ba kaza a dinga wai baki baki kasa yanda dai kowace tunda ko ina ma ana tahiya to ai adalci wai kowa ma a dinga ba a dinga baki baki manhaj Allah fa lam yarfus wa lam yafsuq raja'aka a lokacin da aka samu wannan mace mace raja'aka yawma waladatu ummuhu zai dawo kamar ranar da mahaifin shi ta aiye shi a nan gurin malamai sun tantauna har ka ba irin zunub ko kuma abin da ka ba irin zunub ce su ka ba irin zunub abin da yake kankare su tuba in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum kaga yanzu ka ci zalunci wancan mutum ya aikata kaza ya aikata duk abubuwa wanda suke na sauran zalunci an ce ya dawo sumul ina zalubin kuma wadanta kenan akwai wasu dalilai na qur'ani da na sunna waɗanda suke nuna kenan kaba'irul zunuba su waɗannan sai tuba wadda take ta abin nan babu na eh ka gani muhalli ahalil yaman gurin ihlali gurin daukan harrama na mutanen Yaman an ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam madina dhul hulayfa annam sallallahu alaihi wasallam ya iyakance miqati gurin daukan harrama na waɗanda suke yan Madina da waɗanda za su je ziyara masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su huce kenan su je su ziyara to su ma dhul hulayfa dhul hulayfa za su dauki harrama ɗinsu duk wanda zai je haji ko umara kenan baya halitta ya zamanto ya ƙetare waɗannan guraren da aka shata ba tare da ya yi niyyar in shi ba kaga aiki haji yana da miƙati zamani da miƙati makani miƙati zamani waɗancan watannin da Allah subhanahu wataala ce alhaji ashhurun ma'lumat haji watanni ne wanda suke sanannu ba ka zo ba ka yi niyyar haji a watan ramadana a watan ramadana yanzu misali zaka je umara to baka ɗarmi niyyar ka ba misali za ka je maka a ramadana baka yi ɗauke ba niyya daga miƙati niyyar hajji ba za ka yi wannan ba kenan dole he a watan shawwal zulqada sai kuma kenan zulhijja wannan su ne miƙati kuma na makani kenan akwai guraren da aka shata wanda su baya halitta in dai zaka je to bai halitta ka ƙetara su ba tare da ka ɗauki niyyar ka ba in ku har ka ƙetara ka wuce su ka je ka makka baka ɗau ba niyya wanda kuma yin haka nan wajibi ne to kaga dole yanzu kamar kai ne a sallah ya kabar attahiyya ka gani wannan zaman da ka ba sai ka sujudu sahwi ba to nan ma sai ka yi kafara zaka sai fida zaka sai dabba wanda zaka yanka dan ta toshe maka wancan gibi kyan amma ka huce can to kuma ya kai sai wa in komawa kai ka ɗauko niyya to kuma shikenan ka idraki abu zal hulefa wali ahli sham juhufa mutanen sham juhufa wali ahli najar qarnul manazil wali ahli yaman ya lamlam hunna lahunna waɗannan miƙatansu ne bigiransu ne na ɗauko harami wani man ata alaihinna da duk ayarin da suka biyo ƙasashen da duk suka biyo ta nan gurin daga duniya min gairihinna wanda ba 'yan ƙasar ba kenan duk wasu wanda hanya hanyar sai sun biyo ta nan to nan ne mai man arada alhajji wal umra amma wanda yake nufin hajji ko umra in kasuwancin ka ne zaka je ka wannan daban ziyara ce zaka je ba ba buƙatar sai kayi kenan harama in zaka shiga wa man kana duna zalika wanda kuma shi gidan shi tuntuni yana tsakanin makka da kuma miƙati tuni shi yanzu ya shigo ciki famin haifu an sha to kawai ta inda ya yi niyya gidan shi daga nan gurin zai harama din shi allahumma sai umara kenan umara ce zai je ɗauko harama shi ma hatta anu makka min makka har mutanen makka su ma daga gidajensu وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء annabi sallallahu ya gurwanar da ya durkusar da taguwar shi bil batha bi dhul hulayfa anan farfajiya a dhul hulayfa fa salla biha ya salla anan wa kana abdullah ibn umar yaf'alu zalika ibn umar ma ya kasance yana aikata wannan lokaci mun zarta ramai sura mutu a muna da sura a to ba matsala aiki da yake a
eh shi ma amma ba ta gari eh amma mazaunce ne ko eh ba wani mikatan da zai fita sai ma ai maka gida ne na malladaran da na kowa ne ba don da je kawai garin shi ne gidan shi ne da da abubuwa ba su yana ba alhazan duk wacan ba ake ta yanka musu shine mutane suka samu gidaje yanzu kuma duk da aka ba aka ringa rarraba mu ake karkasa wanda aka ba gida kuma ana kwace mushi ga gani shi mutum da aka nemi Allah annabi ya zo zamna aka shata mai guri aka bashi kaga ya zamna kaga ba ba shi akai shi ma zauna bai da bambanci da kowa ma zance a kwace mishi kuma kaga zalunci ne saboda haka shin ma ya ana sai da gida a makka shi ma ma mas'ala ce mai shin gidajen makka sai da su ake yi kaga kenan wanda ya je yana aiki can shi ma mazaunin can ne ana zancen wanda shi umara ya je ko hajji ya je kawai yayi ya taho shi ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi babu khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam ala tariqi shajara sai kuma fitar da manzala sassan ya bi ya biyo ta tsariku shajara hanyar bishiya wani radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu ya khuruju min tsariku shajara annabi sallallahu alaihi in zai zo shi makka daga madina yakan fitowa ta tsariku shajara hanyar bishiya wa yadkhulu min tsariqil mu'arras kuma sai ya shiga ta tsariqul mu'arras ya khuruju yakan fita in zai fita min tsariqi shajara in kuma zai shiga yana shiga min tsariqil mu'arras wannan kamar irin yadda mazala salasalam an yaje idi yakan saba hanya sai shiga ta wannan hanya sai fita ta wannan hanya to haka kenan in zai fita yana fita min tariqi shajara in kuma zai shiga yakan shiga min tariqi mu'arras wa anna rasula sakana idza kharaja ila makka yusalli fi masjid ash-shajara annabi sallallahu alaihi in ya fita zuwa makka yana salla a masjid ash-shajara وإذا رجع صلى بذي الهليفة إن كم يداو ينا صلى ذي الهليفة سو da manzo sallallahu alaihi duk lokacin da yazo baya faɗo ma iyalai shi kai tsaye wannan kuma malamai suka ce gaba ce take badawa kamar misali a ce ka fito daga yamai sai yin sallah ko huta sai kama ku misali a tasawa ko abin da kaga gaba ce ta kawo nan gurin sai ka tsaya saboda haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam tsaya nan bi batnul wadi wa bata hatta yusbih yakan kwana ma har ya waye gari har ya waye gari sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ya nuna mana irin yanda manzo sallallahu alaihi wasallam kenan yakan tausasawa a cikin tahiya da kuma yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yakan jinkirta fadawa gidan shi a duk lokacin da ya zamanto kenan ya yi bulaguro sai kuma tausasa ma ayari da kuke tahiya wajen samar da waɗansu gurare waɗanda suke na yada zango da kuma hutawa. Na. Eh sunan guri ne ba. Kamal mu'arrasa na yi rarrami ko. Na. Ko addu'a ce sannan sai ai addu'a ko ka kira sallah a sallah sai ai tsakanin kira sallah da imamu wannan haka yake Allahu akbar Allahu akbar
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu Allahu akbar akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Allah
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة